أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa masu girma yau muna ranar hudu ga watan takwas hijira 1446 ya yi daidai da ranar uku ga watan biyu miladiya 2025 alkhairin da yake cikin wannan ranako muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shiri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin ya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bonkane birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri a cikin suratun najmi tun daga farkon surar allah ya ba mu iko mun zo aya na 25 ya za mu tashi aya na 26 zuwa abinda allah ya so farkon aya na 26 a cikin wannan sura shine faɗin Allah madaukin sarki wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda wa masu girma in muka kalla kafin wannan aya Allah ya wofintar da kafirai wa'inda suka rike wani Allah a matsayin abin bauta kuma Allah ya nuna cewa abinda mushirikai suke fata na cewa gumaka za su cece su ba za su samu wannan ba kuma dan adam ba zai samu abinda duk yake so a duniya ba kowa ya sa wannan alashi mutum ba zai cimma abinda yake so ba ko ka samu wani abu dole akwai abinda ka rasa sannan juya al'amarin duniya da lahira yana hannun Allah ne duniya da lahira babu wanda yake da ta cewa sai Allah subhanahu wataala to al'amarin lahira ya bambanta da yadda mutane suke tsammani shi lahira wani ba zai iya ceton ka ba sai dai in Allah ne ya izini a cece ka amma shi dai bai cewa zan ceci wani dan ni wani ne babu wannan lahira wa'inda ke da kusanci a gurin Allah sai Allah ya ambaci wasu daga ciki wanda babu wanda ya kai su kusanci daga gurin Allah na farko Allah ya ce wa kam min malakin fis samawati da yawa daga cikin mala'iku wanda suke cikin sama kaga la ya sunna Allah ma amara fasaba wa Allah kaga suna da daraja a gurin Allah amma fa la tughni shafa'atuhum shay'an ceton su ba zai yi wani amfani ba ma'ana ba sa iya ba sa iya ceton kowa illa min ba'di an ya'zana Allah sai dai bayan Allah ya bada izini Allah ya ce ayi ceto ko shi fa da man yasha ga wanda Allah yake son a ceta ne wa yarda kuma Allah ya yarda da shi to haka ne ake yi a lahira duniya ne zaka ga ma'ikanta wa junansu suna da alfarma sai kai lahi dan kana da alfarma a gurin wani shugaba sai ya ce wanga mutumin shine a kyale shi ko da abin ba gaskiya bane sai a kyale shi dan na bangaren wane ne lahira babu wannan Allah subhanahu wataala ba zai yi wannan ba kuma ba wanda ya isa ya zo ya ce ai Allah wanga muna tare da shi a kun ji mala'iku ceton su ba zai yi amfani ba kuma an zo da shi ne umuman an yi amfani da nakra fan nakra fi siyaƙin na fai tufi mu aka ce shay'an babu wani abu ko ƙanƙani da zai yi amfani na wai mala'ika ya cece ka ko wani alahira ya cece ka babu wani wanda ya fi kowa daraja duniya da lahira shine manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma a lahira bai buga gaba ya ce ku zo in ba ku ceto a haka Allah ya faɗa cewa an kara na alkiyama halittu za su yi tsayuwa kowa ya rasa inda zai sa kanshi yanzu ba magana ka tai aljanna ba ko ka tai wata a'a magana dai a hisabi ka sai inda za ka a rasa inda za a yi sai a ce to a je gurin baban halitta shine annabi adam annabi adam ya ce ai ba ku sani ba an hana ni cin bishiya na ci aini na yanayi ni wayo ta kaina nake ta kaina nake guje gurin annabi ibrahim nan ibrahim ya ce ai yau ba ni ba ne ku je gurin wani da ƙarshe dai sai a ce ku je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alahira ba kowa ya haɗu kaji an bace shehin yasi anan kaji an bace shehu tujjani cewa aka aje gurin manzon Allah shi ma da yake harkan ba na wasa ba ne zai je a ƙarƙashin al'arshi ya faɗi ya yi fadanci ya yi godiya ga Allah an ce zai faɗi wasu kalmomi na girmamawa ga Allah wanda bai taɓa faɗansu ba in yayyayyayi sun mai yuƙalu da hu'ir fa'arasaka sai a ce mai ɗago kanka sama wasal to'a roƙi abin da kake so za a baka wa tusma faɗi muna jinka wa shifa tu shafa nemi ceto za a baka ceto wa ke da gara eh shi ad da garanti ko amma wai bai zo ya ce Allah na zo in ceci al'umma ta ina sai an ce nema musu ceto za a baka ceton sai ce Allah na nemi ceton su a ba da ceto sannan ya nema wani ɗan cuwa-cuwa ce zai ce ce ka lahira lahira wata ce? kundin gani na haka mai aikin ƙwari to shi ma a harkar ceton sai wanda Allah ya yarda da shi ne za a ceta kada ka ɗauka in Allah ya ce a cece ka wai na kasu ne gari ka a kamala ne ka kai ne ka kai ne da aka kowa tashi ta shi kowa shi aikin ƙwarai ko shi aikin kwarai ai maratib ne aiki kai kai abu ana so a nuna a ƙara ma dai jin daɗi da matsayi sai a ci to wanga shi ma zai dama aikin shi zai kai shi aljanna amma daraja ku ba ɗaya ba dan ka ƙara jin daɗi a ce malam mudafir ceci wannan sai ka cece shi sai ka ji daɗi ka ce a'a shi zaman gada nake ina jin qur'ani ba ƙaramin daraja ya bani ba shi ma bai hana a ce ya ceci wani amma dai da izinin Allah shi ne yake ba da izini a cecewa ne kuma da yardansa to yana masu cewa gumaka su cece su ai ka san daga nan hauka ta zama hauka na Allah da gumki da kai da kake neman gumki ya cece ya cece ka wane ne ya bukata gumkin na ya bukata to kun ka zai ka ce cece ka ta shi ma mi inda ma za a yi a magana a hankalce mumki ne kamata ka taimaka ma ka cece shi ba shi zai cece ka ba da shi bai da wani amfani Allah ya ce innal ladhina la yu'minuna bil akhirati lalle wa'annan da basu yi imani da ranar lahira ba ranar tashi alkiyama la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unfa suna ambaton mala'iku da sunaye na mata wai suna ce mala'iku mata ne kun gane misali ko yanzu a Hausa yanka ce mala'ika cikin maza za a kai shi ko cikin mata to shi wanda an mala'ikatu mace ce ko namiji ce kama a Hausan mu sai mu ga yayi da yayi kamar da sunan mata ko to waye ce ma mata ne Ka gansu kawai mala'iku mala'iku ne yaya suke mirwanka waye sa ka mala'iku ne mala'iku ne waye ce akwai su Allah an imani da su eh mun yi yaya wannan bakin inda mun ka tsaya to su suna ta ai ɗayan Allah ne kaga ƙarya ce kuma sun ce mata ne ƙarya ne dan ba su ga mala'iku ba wa ma lahum bihi min ilmin Allah ce fa ba su da ilimi game da wannan magana da suke yi iyattabi'una illa zan ba komai suke bi ba sai dai zato a cikin maganganun su suna kirdado ne a abin da suke fada fa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a shi kuma zato baya amfanar da gaskiya daga wani abu mana baya rage ma gaskiya wani matsayi akan ta matsayi da gaskiya take da shi zato baya cire gaskiya daga zamanta mai gaskiya an fahimci Hausa don mutum yana ma zaton da ba na kwarai ba inda kai na kwarai ne to wannan zaton nashi bai da wani cutar da kai da zai yi shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ya halladina amanu jtanibu kathiran min az-zann akwai masu imani ku yawanci ku nisanci da yawa daga cikin zato wani irin zato mummunan zato ku daina mummunan zato duk abin da ba ku da tabba ka ku daina karkata zuwa ga fadin shi amma in zato na kwarai ne zannu bil mu'minina khaira mu'mina ku rinka musu zato na alkhairi amma mummunan zato Allah ya hana shine maza Allah ya ce iyyakum waz-zann fa inna az-zanna akdhabul hadith na hane ku da yawan yin zato shine mummunan zato ga mutane domin mafi yawancin ƙaryan magana mummunan zato ne kana tsammani haka ne kuma abin ba haka yake daga ƙarshe sai zama abin da kake tsammani ya zama ƙarya ba gaskiya ba fa'arid amman tawalla an zikrina Allah ya ce da manzo ka kawar da kai ka kyale ga duk wanda ya juya baya daga ambaton mu wanda ya ƙin imani da abin da muka zo da shi walam yurid illa alhayatar duniya ba wani abu da ya sama gaba shi dai rayuwar duniya ma'ana huwa la ya'lamu lil akhiratihi aw la ya'lamu an al akhirati shay'a shi bai san komai game da lahira karatu na addini san bai da shi shi duniya kawai sama gaba zalika maflaquhum min al-ilm wannan shine makwar ilimin su duniya kawai sun ka sama gaba kun fahimci hausa da yawa suna ci wani kuskure shi mutum an halicce shi don shi bauta wa Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa menene amma yanzu dai zaka duniya sai kama dashi ya kama hawadaye wai duniya ya sama gaba ya manta da lahira shi yasa Allah ya ce ya'lamuna zahira min al hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun su al'amarin duniya sun san komi amma game da lahira babu abin da sun sani in za ka tambaye shi zai baka labarin america kamar ci aka haife shi zai baka labarin faransa kamar ci aka haife shi nan nijar duk labarin komai zai ba shi amma da kace ya fassara ma kulhu Allah sai ce bai sani ba dazun nan mun yi sallah soja muna tare ko mun ta sallah nake ce mai kaga wannan mai gidan nan ta je retreat shekara nawa da Allah ke zuwa retreat karanci ko to yanzu bayan ta yare ta sai ta ɗauko malami ya koya mata karatun addini an zo an fara alifin bawan ba a gama ba ta ce wahala a kwashite shi ba dai a kai ga fatiha da kanta take ce ta take ce min ni da ba ta je ƙasa kaza ta je bakina da na ta riwaya ce da gani sai ita take ba labari ta je kaza ta je kaza ta je kaza amma ya ta ko alifin ba ba ta iya ba kaga ya alamuna zahira min alhayatid dunya to al'amarin da ya shafi duniya zalika mablaghuhum min al-ilm shine makwar ilimi nan ne kawai sun ka sama mutaka lalle wannan ba asara bane sai ka zo duniya dan ka bauta wa Allah a ce Qur'ani ko Fatiha baka iya ba ka kuma shekara 60 wai yanzu kuma ka koya sai ka ce wahala akwai kun sana ma suna ma Allah wannan dabara wani sai ya ga alamu ya kusan mutuwa in namiji na duk an daina zuwa hira inda shi sai ya dauko yar sanda da dan alqur'ani shi yanzu ustazu ne ya komo makaranta Allah zai kyale ka ne ka yaudare shi in mace ce kowa ya kyale amfani da ita ba ta da wani amfani sai ta dawo ta sako dan hijabi ta komo inda ustazai wata karatu za ta yi haba jama'a asara ce mu nan kan mu yadda mu za haka duk abin da zamu mu baiwa addinin mu muhimmanci zama shine number 1 abin da yake premier a gaban mu shi zama addini ba ce ka ƙi neman duniya ba ka nema ka ruwa wa kanka asiri amma kakka manta da lahirarka ɗabi'a ta suwaye ɗabi'a ce ta kafari zalika mablaghuhum min al-ilm Allah ce wannan shine makwar ilimin da suke da shi inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili Allah ya fi kowa sanin wanda ya bace daga tafarkinsa wa huwa a'lamu biman ihtada kuma Allah madaukakin sarki ya yi kowa sani game da wanda ya shiri mana wanda ya bi hanya ta gaskiya Allah ya sani in ka bi hanya ta bata Allah da ya sani me yasa walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard Allah subhanahu wataala shi yake da mulkin abin da yake cikin samai da kuma abin da yake cikin kasai li yajziyal ladina asa'u bima amilu domin zai saka wa duk wanda suka yi mummuna aiki da abin da sun ka aikata ko yajziyal ladina ahsanu bil husna wa'inda kuma suka yi aikin kwarai zai saka musu da kyakkyawa Allah subhanahu wata'ala zai ba su menene zai ba su aljanna saboda sun yi aiki na kwarai Allah madaukin sarki ya samu dace kenan yan uwa masu girma kan mu kuskura ya zama mun sa duniya ita ɗaya mun ka sama gaba kuma kun gane sharrin duniyan nan sai an hada da addu'a wallahi tallahi ba ka hada da addu'a ba kana ganin yau zan gyara gobe zan gyara har lokaci ya kurima ba kai komai ba shi yasa mazo sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari cewa daga cikin addu'o'in da yake yana ce Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik Allah ka ba mu kaso daga cikin kason da zaka ba mu ka ba mu kaso na jin tsoronka wanda tsoron nan naka zai zama yawan muna shamaki tsakaninmu da saba maka amin ta'atika ma tuballighna biha jannatak Allah ka taimake mu mu yi biyayya a gare ka biyayyar da za ta kai mu a cikin aljannaka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya Allah ka ba mu tabbas da yadda da kai abinda duk in mun same shi sai zama duk musibin duniya sun zama wani abu masu sauki da muna da tabbas za mu samu lahira umartina bi asma'ina Allah ka ciyar da mu daɗi da ujinmu mu ci abin kwarai ba lalata ba absarina Allah ka sa mu ji daɗi da ganin mu mu kalli abin da ya dace ba abin da bai dace ba haka ne ko kuwatina da ƙarhinmu ka sa mu amfani da ƙarhinmu inda ya dace ma ahyatana Allah mutukar muna raye ka samu rayu da ƙarfin mu mu amfana da shi waje alilwa da minna yana da kyau kula da wannan addu'a kullum za ka kwanta ka yi Allah wannan addu'a waje alilwa da minna Allah ka sanya masu gado daga cikin ana kai fatan alherin da kake a kai kafin ka mutu cikin ‘ya'yanka akwai wanda za su gaje ka a kan wannan aiki na alheri inda nake son mu kai anan shine واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا لنا نكي سنك ألا kadar ka sa ƙoƙarinmu duk ya ƙare a kan duniya wala mun taha amalina kak ka sa duniya ita ce makura abin da muke guri mu cimma kun gani mu yi fita wannan addu'a wani shi dai gure shi ya tara duniya a ce yana da kaza yana waye baya sa a ce yana da kaza amma kai zama shine gurinka abinda gurinka ya zama lahira in duniya ta samu fanema in bata samu ba kakka sa kanka damuwa kakka sa kanka cikin bukin ciki kana ganin me kai ma Allah to da kai da ka zama musulmi wani ya zama kahiri to shi me yawa Allah akwai nema da ta kai musulunci ne wai dan kai ne baka da ko sisi ka je gida babu na ce wani wai kuma sai kana ganin hanya ko kai ma Allah wani lahi ne kowa ne na yami aiki shi abbe da ne wannan ba a da kwarai ba ce mun san mutum mugu ne yana iya yi amma ka kaddara ba wani abu zai tasiri da kai sai da izinin Allah Allah subhanahu wataala ya kare mu kenan mu yawaita addu'a an gane Allah ya samu dace ce sai Allah madaukin sarki yake cewa Allah subhanahu wataala shine wa huwa a'lamu wa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada kun gane ko Allah ya kowa sanin wanda ya shirye. Tuna Allah wani na ya zama shirye wanda yake shirye shi ne wanda yake kan Ƙur'ani da sunan manzon Allah. Babu wata hanya ta daidai. Face Ƙur'ani ya yi bayani a kan shi manzon Allah ya fassara. Duk wanda ka ga baya aiki da Ƙur'ani a bisa karantarwar magabata kuma baya aiki da ingantattun hadithai na manzon Allah wala batacce ne. duk wani daɗin baki da mutum zai ma ya ce ma ai imani a zuciya yake ƙarya ne ƙarya ne a gurin ahalus sunna imani bai tsaya a zuciya kaɗai ba bayan ka yi imani faɗi a shi ka ce kai ahalus sunna ne bai isa i aikin ahalus sunna a gani to wannan ba kai za ka faɗi mutane za su faɗa kaga mutum ya dan cewa cewa da da kada sai ci kya imani ga zuciya na shiga ƙarya ne mana imani ba ga zuciya kadai yake ba wannan ka'ida ne ku rike kakwai da ado dai ku da wannan fa in dai har kana son ka gane kana da imani cikin ukun nan ka tabbatar kana da su confirm kai confirm kullum akan su da ka rasa dai wallahi ka gyara imaninka na ɗaya ko ina ka tashi ka ce ni ahlus sunna ne kitabu wa sunna ko gaban waye ko za a ɗauke ranka ya zama aqidan ka kenan kuma ba wai ka bar shi a zuciya ba kana faɗa kowa ya san kai ahlus sunna ne ya isa a bai isa ba ka bar wannan abin a zuciyarka to kuma ya zama aikin ka sai a gane ahlus sunna ne a unguwa an gane gidan wane gidan ahlus sunna ne me yasa bai bari ai kaza dan Allah ya hana bai bari ai kaza dan manzo Allah ya hana to kaji sunna ake yi an gane misali Allah ya kare mu shi yasa qur'ani shine yake tabbatar da kai akan shari'a walillahi ma fis samawati wa ma fil ard Allah madaukin sarki shi yake da mallakar abin da yake cikin sammai da kasai liyajziyal ladina asa'u bima amilu Allah ya sakawa mana don ya sakawa waɗanda suka muna na aiki da ayyukan da suka yi wa yajziyal ladina ahsanu bil husna waɗanda suka yi aikin kware ya saka musu da kyakkyawan aiki shine ya ba su aljanna suwaye waɗanda suka yi aikin kware sune allazina yajtanibuna kaba'iral ithmi su ne waɗanda suka nisanci manya-manyan laifi walfawahish da kuma alfawahish illallam sai dai ƙananan laifi malama sun ka yi bayani me kaba'ir mene ne fawahish an fahimci hausa allah maɗaukin sarki ya samu dace kaba'ir kamar yadda wasu maluma suka faɗa su ne laifuffukan da alkaba'ir ma akhbarana bihi shari laula anna ash-shar'a akhbaratna biha ma 'alimna annahu dhanb sune zunuban da Allah ya hana mu in ba dan Allah ya gaya mana lahina ba da mu ba mu ma daukan lahini mu dauki misali wanda zai ta yi sallah ya yi alwala ya daidai ko bai daidai ba wanda zai ta yi sallah ya wanke jikinsa da sabulu ya tsabtace jikinsa tsab amma ba alwala ya ba ya ta shi sallah da wanda ya yi alwala da wanda ya yi sallah da wanke jiki dukkan su waye sallah da datti wane ne ba tsabtatacce ba a duka tsabtatattu na wanda ya tsabtace jikin ci tsab amma ba alwala ta yi ba wanda kuma shi ya yi alwala ya yi tsabta ko bai tsabta ba shi in sun ka tai sun kai sallah wane ne sallah da datti cikinsu ba wane ne bai da tsabta to amma cikinsu akwai wanda ya yi lahi ko babu wani na ya lahi wa ya gaya muna ya dahi Allah in ba da Allah ya ce muna ba ba a sallah sai da alwala wanke jiki bai wadatarwa ba hankalinmu bai kawo saboda da wanke jiki da yin alwala sun yi kama da juna izina laifi ce ko ba laifi ba ce wa ya gaya muna laifi ne a hankalce a hankalce kaga mace tana son ka kana son ta kuka je kuka yi mu'amala ta lalata da ita a hankalce ita da kai waye ne babu ne a hankali dai babu wanda ya laifi a hankalce ita ba ta da laifi inda ta yarda ne kai ma ba ka da laifi inda ka yarda ne kuma baka cutar da ita ba hasali ma ka amfana da wani abu ita ma ta amfana da wani abu amma sai shari'a ta ce yin hakan laihi ne ta hana to ya zama kabira akwai sawalwa suka bambanta suka ce duk laihin da addini yanzu barawo in ya gawa ya dauki ya tahe shi dala hankali an kama shi miza a yi mishi eh kowa ne zai kwatanta ne ko amma sai Allah ya ce a yanke mai hannu in ya kai nisabi hankalin mu bai kawo wa kuta-kuta ɗabi'an mutum a hankalin shi bai kawo ya kamata a ɗebe mu mutum hannu don ya sata sai da shari'a ta zo ta ce ga yadda za a yi saboda laihin ga yadda yake ga yadda yake to ya zama kabira kenan kina wajen bambance ladina yastanibuna kaba'ir al-ithm wa'inda ke nisantar manya-manyan laifuffuka wal fawahish da kuma al fawahish su kuma fawahish sune abinda hankalin mu zai gano cewa lahi ne ko da shari'a ba ta faɗi ba ya zama fawahish in kawo wani misali muna zamne kawai sai in sa hannu in malika a hankali na daidai fahisha ke nan ba sai an jawo aya an jawo hadisi ba eh mutum ya zo ya samo kudin shi sai ka sabce ka gudu da su a hankalce kai daidai kai alfashi mutum ya yi ni gida ka ce kaiwa ni gidan gara ka ya kyau sai ka nemo fetur ka samu ya wuta a hankalce ya laifi ne ko wani ba ne laifi ne to kaga shi ma zan alfawa shi haka malamai suka je wajen rarraba kaba'ir da fawahish duk da yake akwai malaman da suke ganin alkaba'ir su ne laifuffukan da suna da haddi a shari'a duk laifin da in kai shari'a za ta ce ai ma kaza ya zama kabira in mutum ya sata me za a yi mai a yanke masa hannu in mutum ya shi giya me za a yi mai a yi mai bolala in mutum ya yi zina ya taba aure me za a yi masa a jefe shi in bai taba aure me za a yi mai bolala in mutum ya hita daga cikin musulunci ya yarda me za a yi mai duk lihin da shari'a ta haddade ma hukunci sai a ce mai fahisha za a ce mai da shi kaba'ir kuma a fahisha ma duna zalika kun gane ko illal lamam sai dai kananan laifi ya nuna cewa su ƙananan laifi ba a rabuwa da su ba su hana shiga aljanna dan Allah ya ce in dajdani buka ba ila ma tun hauna an in kuka nisanci mai laifukan da muka hana ku nuka fir an kun sai ya ce sauran ƙananan za mu yahe muku mu ce ku shiga aljanna an fahimta wasa ɗan sai ga wani kullum sai ya kawai dan kana ustaz a same ka baka lahi gwadai a bai kai ma in ka tilasta ma kanka cewa kai sai ka tabbatar da baka zunubi ko dai a Allah bai san wannan ba ka isa ba an gane misali ko manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa law lam tudnibu da za ku zauna ba ku zunubi la dhahaba Allahu bikum ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون ويغفر لهم والله ku mutane inda za ku zauna ba ku zunubi da Allah ya kashe ku ya kawo wasu dan su yi zunubi su tuba an gane misali ba abinda za ka sani ka huta duniya irin fahimta addini shi yasa Allah subhanahu wataala ai a cikin wannan ayar tana nan ta yi sai yake ce inna rabbaka wasi'ul maghfira ko Allah mai yalwar gafara ne kenan kananan laifi ba a rasawa inda ka kiyaye manya kanana sai Allah ya ce an yahe ma wasu ko ka turo ko baka turo ba wasu in kai istighfari sai akan kare masu shi yasa sai Allah ya ce huwa a'lamu bikum ko ya kowa sani game da halin ku id an sha'akum min al-ardi yayin da ya kaga baban ku Adam daga ƙasa wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum da yayin da kuke kanana jinjirai ajinna kuna boye cikin cikin iyayen ku janin an samu sunan janin ne saboda yana boye ba a ganin shi to yayin da kuke boye cikin cikin iyayen ku mata Allah ya san da ku tun kana dagon mani Allah ya san da kai har ka girma kafin a yi to Allah yana kula da kai saboda haka falatu zakku anfusakum ne na tsarkake kawo nan ku kin gane misali ko ma'ana wala tarfa'u tuzakku bi ma'ana tarfa'u kada ku dauka ka kawo nan ma'ana ka ku fifita kawo nan ku akan wasu kuna ganin ku ne wasu abu sauran ba wasu abu bane Allah ya ce kada ku yi wannan saboda me Allah ya ce kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun dukkan dan adam yana kuskure amma wani alheri cikin masu laifi shi ne masu ce Allah mun tuba shi sa aka ce mu yawaita istighfari inda mu masu laihi ne in ka gane wannan a ustaza kana damun kanka wani sai shi ta karin sai ce kai kaga ustazin cin yanzu sunna shi ta yi ƙasa ƙasa yanzu na ga yana sakace sakace da sunna ko ka gane ba wani irin sabon ustazan nan zabi sauka samata ruwa kai dai abinda za ka kula manya-manyan laifukan ba ma yi to ƙananan zai iya wa mu faɗa ciki zai iya wa kuma ba mu faɗa ba amma ka ka sa a ranka kai sai ka je ka tsabtace babu zunubi a bayan ya sa falatu zakku an fusa kun kowa haka wani kada ku ɗauka ka kawo nan nan yana ɗaukar ma'ana da yawa na ɗaya yana ɗaukar ma'ana kakka tsabtace kanka ka ce kai baka laifi ko kai ne an na ƙwarewa na ba na ƙware ba ne kakkai wannan sannan nan wa junan mu wa junan mu kan mu yi ma junan mu ɗagawa kana ganin waye shi ɗan waye shi me yake da shi duka ɗaya ne dan ɗan adam duka mabalun ne fi mabalin duka daga gidan fitsari muka hito babanka ta hanyar fitsari ya samar da kai babarka ta hanyar fitsari ta fito da kai to mi an nadagawa in akwai wani wanda ya sai ce shi ba haka ba ne to shi daga hannu mu gani shi kiran kai ba kowa ba ne ɗan adam mene ne a kwanciyar hankalinka a je hankalinka ƙasa ka daina aibanta 'yan uwanka da zunubi don sun yi an fahimci hausa Allah maɗaukin sarki ya samu dace kun ga yanzu abinda nake son in kawo mana abinda nake son in kawo mana nasiha anan abinda yake faruwa wajen almajirai cikin kafafen labarai sai ga kowa wai son yake in ya samu kuskuren wani malami sai zo a yi mai kasa sai ce ai malam wani ma yayi kaza yayi kaza yayi kaza kaza kaza kaza kaza gobe shi ma wancan shi ma wancan raddi dukkan abin da bai wuce sabon Allah ba abinda ba bid'a bane abinda ba shirka bane abinda ba kabira bane abinda ba bai wuce bai wuce matsayin sagira bai wuce kananan laifi iyakar ta kenan kananan kananan laifin da Allah ya ce ko ku tuba ma ana yaye muku su in tashtanibu kaba'ira ma tunhauna an bi Allah ya ce wai akan su zabin ta zo yana wani raddi ina mai raddi ai yayi kaza yayi kaza haba jama'a ina to fahimta sunnah take ina fahimta alkur'ani take haka ƙur'ani ya karantar da mu don mutum ya yi sako ka roƙa mai Allah gafara kawai karo da shi zai iya yiwa ma wannan lahin bai ma ko tuba bai yi Allah ce ya yi mishi don yana wani aiki da zai kwankar wannan haka mu kwantar da hankalinmu mu daina aibanta junanmu mu daina zagin junanmu kuma na biyu nasiha ta ga almajirai ka daina ganin ai wani bai karatu ba kai kai ne ka samu daraja shi bai da daraja so da yawa zaka ga wani bai karatu ba amma in an auna mizanin shi a gurin Allah ko kusan shi ba kai ko kusan shi ba kai wani yana ustazu yana ganin ya hada ci Qur'ani yana da sahihaini yana da kaza yana da kaza shi da ya ganka kai ba malam ba sai shi ta sai na suri an ne zo duniya kenan wallahi mutum bai fahimci alkur'ani bane bai fahimci sunna ba wanda ya fahimci sunna baya yin wannan sai sa ba so mutum ya dan gajeren karatu ana so mutum ya wasa a karatu ya gane hakikanin karantarwa alkur'ani ita ɗaya za ta zama da shi lahiya wata rana wani bawan Allah sai ya mafarki yana kwana sai mafarkin manzo Allah ya zo ya ce da shi ka je ka ce ma wani na ce a gaya mai na aljanna na fasaha ta yi kawai shiga harkar shi shi yana ganin ta wannan nan wani mi shi ke wana wana ba a ce mai da aljanna na bila da suke yarda ya aljanna da ya kwanta kashe gari da dare manzo Allah ya zo ya ce mai na ce ka je ka ce ma wani da aljanna ne ina mai bushara da aljanna so nawa da ya tashi kawai sai ya shiga harkar shi sirrin na uku manzo Allah ya ce na ce ka je kai ma wani bushara da aljanna ka ce na ce mai shi dan aljanna ne to da safe ya zo yana tambaya wai shin wane ne wani ya ta tambaya ka ce ma ai gashi san shi ne wani ki so ya kalle shi ya kan gare ba ustazu ba kuma miyan karatun qur'ani ibadan ma dai ga tsananto ana yi sai ne mai ce to yana neman izini ya sabke shi a ginin shi to ba wani ya sabke shi yadda in dare ya kwana nan shiga shi ya fuka harka shi ta shiga ya ce kai ba Allah ka sa abin da ya tori ne ce a manzo Allah ne ya aiko ni gurin ka ya ci kun san shi manzo Allah shedan bai kama da shi duk wanda ya mafarkin ya ga manzo Allah shi na zai gani ya ce manzo Allah ya ce in gaya ma kai dan aljanna ne kuma shi na ni ta tambaya dai duk yadda manzo Allah ya kwatanta min kai kai din na dai to na zo in gaya ma sakon manzo Allah kai dan aljanna ne sai ce amma alfarma guda nake son in gare ka ka gaya min mina na kai da an ka baka wannan aljanna sai sai shi ma dai bai sani ba ya ce da Allah ka gaya min ya akwai wani aiki da ka san kai sai ce to akwai aiki guda wanda na san nayi duk duniya ban taba gaya ma wani shi ba yau zan gaya ma shi kai ma kaka gaya ma kowa ya ce shi ya san ya yi aure a kawo mai amarya daren da zai tare da amarya sai tare da amarya tana da ciki ta kalle shi ta ce ka rufa mai asiri Allah zai rufa maka asiri ya ce na rufa miki asiri sai ya ce sai kyale ta tana kwancin ta gehe yana kwancin sa gefe har ta aihu da ta aihu da dare sai ya ɗauko jaririn sai kawo masallaci ya aji bakin masallaci sai koma gehe ya labe an to sallah sai aka ga wata ta aji jariri ya ya ya ya ya shi ma sai ya zo ya tsaye cika ana abin da aka sai da duk mutane sun ka taru hankalinsu ya dawo sai ce da Allah yana da magana duk ce mai magana ka yace in kunya da ku ɗauki shaida wanga da ni zan kula da shi amma shaida da nake so ku dai ɗaukawa ɗana bane zan je in ba matata in lallaba ta tafura da shi har ya hatta yayi shi mutane suka ce sun yarda sai ɗauko ɗan ya dawo mata da shi ta ci gaba da renonsa yace tun radda muka yi wannan in ba yau ba da ka tambaye ni ban taɓin ko ita ban ƙara maimaita ma wannan magana ba zan gaya ma wani da na bi rufa mata asiri ba mutum ne za su iya wannan Allah ya wani jagora kun gane alkur'ani shi ke ta da labarai wanda yake sa mutum ya kara hankali ya kara wayo wallahi kamar zan karanta wannan kissa ranar wani ya kira ni matar shi tana da ciki wata shidda hayaniya ta tashi shi sakin ta zai sai kira ni da ya kira ni ce mai wane ya ci gani inda ka kira ni abin da ba ka shawara mutane da da wannan labari ya ce ba su da na ce to ka rufa mata asiri ka rufa ma kanka asiri babu mamaki auren ka da ita bai kare duk hayaniyar da za ka yi ga ana yi tsakanin mata da miji in zaman bai kare ba ko an rabu sai an dawo an ƙara zaman na ce zai iya yawa ma ita ce matakka idan ka ɗauki hayaniya ka watsa ta a gari kowa sai ya sani kuma gobe ka dawo da ita gidanka matuka aurenku bai kare ba kaga ka zo da mutuncin kanka farko kenan ka zo da mutuncin duk yadda za ta aiwa ka zo da mutuncin ta ita nice kuma wangada shari'a ta baka shi inda ya kai wata shida da jawo ma'awai na fassara masa Allah ya kaddara ya karbi nasiha aka wuce wajen to kun ga wannan darasi ya kamata mu doke shi idan kun samu matsala kai da wani kakai kokarin ka tona masa asiri karfa masa asiri dan wa karfa masa asiri dan Allah me ya kawo wannan magana Allah yake cewa a cikin alkurani mai zarke fala tuzakku anfusakum ku da zarke kawo nan ku da ganin ku na wani abu wani ba wani abu ne zai yi wa kana tare da wani kana ganin ba kowa bane yayi ki daraja a gurin Allah wanda ake so a aje kai ƙasa ta Allah a bi a hankali a daina gaugawa ba ɗan kana ba bai da gado a wajenka ai kaga shi hikimar da ya yi sai ya ɗauko ɗan ya kawo masallaci da ya kawo masallaci da aka yi wuwu sai ya ci a bashi ɗan ɗan ka bashi ɗan kaga sai ya rike ya kawo mata da shi yanzu kowa ya shaida a gidan wani akwai jariri wanda ba ɗan shi ba ne kinan ko ɗa nawa ta aiwa an san shi bai cikin ɗiyanai to amma a zamanin su ne ko ba haka ba ne yanzu wanga zamani ya an kai wannan da kai da ba ta duk sai gobe sai su zo su kawo sai sun yi bincike na kwaf ko ba haka ba ne saboda yanayi yana taya da zamaninsa to yanzu kai sai ka san salo na zamanin nan ka tambaya waɗanda kaga suna da ra'ayi su ƙara baka shawarwari ya mana ya tambaya ko ba haka ba ne idan irin wani abu ya shahi mutum ya tambayi masu zurfin ra'ayi su ba shi shawarwari sai kaga an yi abu an wuce ba wanda ya siyan da an kai taba tana dai an bai ba ai auren yayi ba ta shi ta kuma kana ganin bai ba ne sai ya sake ta a ƙara ɗora bai aure da ita ba shi kenan ba inda kai auren mutum mata tana da ciki ba na shi na ba duk da ke wannan magana ce mai faɗi ba son mu shiga ciki tafasil shi yasa dai muka kawo wannan kun gane mana ka gane ko inda wannan tafasir ne yana da yawa akwai banganun malamai a kai almuhim da yin wannan ya faru mutum ya kula duniya ka rufa mu mutum asiri sai ana rufa muka asiri a ƙarya na suka yi ƙarya na suka yi kawai yana tambaya ya ce shaidan bai kama da manzo Allah amma sai wasu su ce sun yi farki sun ga manzo Allah ya ce musu kaza shaidan ne sun ka gani wallahi kun ba ta wasa a to ban sani ba shi dai manzo Allah shaidan bai kama da shi duka ne wallahi alam ban sani ba eh to Allah samu dace huwa a'lamu biman ittaqa ko Allah subhanahu wata'ala shi ne fi kowa sanin wanda ya ji tsoronsa ai abin da ke bimanin ta ai bimanin ta talawa mira wanda ya bi umarninsa Allah shi kadai ne ya sani kenan dan ka zo kana kai malam ne kai ustazu ne kiyaye dokokin Allah Allah ya kowa sanin wanda ya kiyaye dokokinsa Allah ya ce afra'aita allazi tawalla shin kaga wannan wanda ya juya baya game da menene game da umarnin Allah subhanahu wata'ala a ra'aitin lari ta walla kaga wanda ya bijire ya juya ma umarnin Allah subhanahu wata baya Allah ya umarni a yi kaza shi kuma ya bari gane ko wa'aƙa ƙalilan ya bayar da kaɗan daga cikin dukiyarsa wa aka da kuma ya hana ya daina ba su da yana ba da dukiya daga baya sai ya bari ko yanzu wani lokaci yana taimakon addini sai ya bari daga baya wannan bai da kyau a inda hu ilmin gaibi fa huwa yara shin shi yana da ilimin gaibi ne abinda shi ma'ana fa huwa yara shi yana tsammanin haka ne a inda hu ilmin gaibi fa huwa yara shi yana ganin cewa yana da ilimin gaibi ne mana dukiyarsa da kake dukiya da kake tsammanin kar ta kare kana da sanin za ta kare ko ba za ta kare ba ne am lam yunabba bima fi suhfi musa ko shin ba a bashi labari ne game da abun da yake cikin littafin da aka baiwa annabi musa ba wa ibrahim alladhi waffa da kuma annabi ibrahim wanda ya cika sa dukkan umarnin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi da su cewa Allah ta zirwa ziratu bizira ukhra wata laifa ba za ta dauki nauyin zunubin wata laifa ana ranar lahira baka cewa a dau zunubin ka dora mu wata laifa a abinda kai shi zaka dauka abinda wani yayi shi zai dauka fa Allah sai lil insani illa ma sa mutun da adam babu wani abu da zai samu sai aikin da yayi shi sa wannan aya malama yan shafi'iyya suke ganin cewa baya halasta ma ka yi ibada ka ce ka yi mawane bayan ya mutu inda ba ibadodin da an ka samu dalilai da suke nuni akan haka ba kama aikin hajji sadaka da sauran abubuwa wannan anayi amma ba ka kai sallah dan wani saboda sallah ibada ce kuma Allah ya ce duk aiki na ibada in mutum ba shi ya yi shi ba zai samu ladashi ba sai da hadisin manzo Allah da yake cewa idza ma tabna adam in qata amaluhu illa min thalathin sai lissahu sadaqatin jariya a ilmi yuntafa bihi aw walidin sari yadahu lahu akmalawai suka ce wannan kulluhu min kasbil insan bai daga cikin aikin da mutum yayi in ka yi ilimi kaga aikin ka ne ko ka tai kai kai in ka yi hada da wahala ka ce kai ka tarbiyyantar da shi in ka yi sadaka jariya do aikin ka ne wa anna sa'ahu sawfa yura lalle aikin da mutum yayi da sannu za a nuna masa shi ranar tashi alkiyama za a ganshi a nuna mai shi gashi nan duk abin da kai zaka ganshi kamar ya amal mithqala dharratin khairan yara amma ya amal miskala zalatin sharri yara duk abin da kai daidai da kwayar zara da hid za a gan shi shine na na sai kafar mutum kashi ne kai wani abu to wannan abin da za a yi hukunci da shi urfut tijara urfut tijara ina tambaya ne kamar su masu harkar yin zobe ko ba haka bane an kawo mai azurfa aka ce yayi zobe ya kuma yi zoben amma ta dan karkare da yan guntaye ya tattara sai ya zobe da su to kaka za a yi bayan mai wancan abin ya tafi to hukuncin da za mu ba guda biyu ne na farko hukuncin ɗabi'a kasuwancin ku ɗabi'a wanda kuke mu'amala da su don akwai wani ya sani cewa in ya kai kai mai kaza kai masa ya san abin da yake sauruwa ba barwanci kamar yanzu ka je ka kai ma menizier katako shi ma benci in ya yi benci wani lokaci gunta yana saura ko ba sauro sai shi bar su kawo bai son su kai ma ka tauka faru su kaga ana nan sun taru na wancan da wancan zai shada shi dan tebur din shi ko ba haka bane to duk abin da yake ka ne ba ana ka daukan shi ba kuma kana gani ka bar shi kamar kayan da ka bar mai ne an fahimta masa sai dai wanda bai sai na sai ce ga abin da ya sauri sai ce a ba ni kaya na ko kuma ci a ka bar shi ya danganta da ɗabi'a na kasuwanci Allah ya mana jagora fa'anna sayahu sawfa yura lalle aikin da duk mutum yayi da sanu za a nuna masa shi ran tashi alkiyama thumma yujzahu aljazaa alawfa sannan ayi masa sakamako cikakken sakamako ma'ana ba za a rage masa komai ba daga cikin abin da yayi fa'anna ila rabbikal muntaha lalle makoman mutane duka ga ubangiji za ta za ta kare an fahimta masa duk dan adam shi kai kawon shi shi kare ga Allah zai koma mana makarar 'yan adam na kaga Allah za ta koma wa annahu huwa adhaka wa abka Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya farantar da mutane rai suka yi dariya wa abka kuma ya sanya musu abin da zai bakanta musu da rai su yi kuka mana Allah ya kan kawo abu ya zama sanadiyar farin cikin ka kai dariya wani lokaci wani abu ya zama sanadiyar damuwan ka kai kuka wa annahu huwa amata wa ahya Allah shine wanda yake matar da bayi wa ahya kuma ya tashe su domin yi musu hisabi wa annahu khalaqa zawjayn Allah shine wanda ya halici sinfi biyu na halittu sune azzakar wal untha namiji da mace kowane halitta an yi shi namiji da mace to Allah ne yayi da me aka yi su min nutfatin daga digon maniyi idan tumna yayin da aka jefa shi a cikin mahaifar mace وأن عليه النشأة الأخرى كما تاشي كارو نبيو أقولن ألا إيكون سيكي ألا يكيد إيكون يتاية تهدتو باين سمتو وأنه هو أغنى وأغنى الله سبحانه وتعالى شيني وندا يودات شيني أغنى هو أغنى kuma ya dakatar da abin da ya wadatar da 'yan adam da shi misali Allah subhanahu wa ta'ala zai mallaka maka dukiya kuma ya tsare ma wasu daga cikin dukiyoyinka Allah shi ne yake wannan wanda wa agna Allah subhanahu wataala shi ne wanda ya wadatar da wanda yake so daga cikin bayansa ai bi tamliki ilmal ya mallaka masa dukiya sannan wa akna kuma Allah subhanahu wataala ya ba mutum dan adam wani dukiya abinda zai ajiye shi saboda ya amfana da shi a gobe wa annahu huwa rabbu shi'ra Allah subhanahu wataala shine ubangijin ash-shi'ra wata tabararwa ce da mushrikai su kasance suna bauta ma wa annahu ahlaka adan al-ula Allah shine wanda ya halakar da adawa na farko wa annahu ahlaka adan al-ula Allah shine wanda ya halakar da adawa na farko sune Allah ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ad irama zatil imad to wa'annan adawa Allah shine ya halakar da su malamai sun yi dogon bayani in ka diba tafsiri na ibn kathir akan menene bambancin adanul ula da kuma adanul ukhra cewa a lokacin da za a halakar da adawa wanda aka halakar da su da iska akwai wasu zuriyarsu da suke da ɗan uwantaka da amalikawa da suke zaune a garin makka su sun zo su kawo ziyara su wannan bai ritsa da su ba sai dai daga baya su masu kai daga ba Allah ya halakar da su to wa'incan da an ka halakar da su Allah shine wanda ya halakar da su wa samuda haka samudawa Allah ya halakar da su fama abqa Allah madaukakin sarki yake cewa babu wani ɗaya daga cikin su wanda ya sauro babu wani ɗai falam yabqa minhum ahad ba wani ɗaya daga cikin su wanda ya sauro wa qauma nuhin min qabl su ma mutanen Nuhu kafin halakar da wayannan Allah ya halakar da su innahum kanuhum azlama wa ataba su sun kasance sun yi tsananin zalunci wa ataga kuma sun yi girman dagawa fiye da adawa da samudawa subhanallah mutanen Nuhu sun yi zalunci mai girma sun yi dagawa mai girma annabinsu ya zauna yana musu wazi shekara 950 amma wanda suka imani da shi yan kaɗan ne Allah ce ya halakar da su wal mu'tafikata ahwa haka ne ko wal mu'tafikata ma'ana garin da mutanen annabi lutu suke cikin shi ahwa Allah ya jirkice shi ma'ana rafa'aha ila sama thumma qallaba Allah ya dauka wannan garin sama ya jirkice shi ya faɗo da su aka yawal mu'tafikata ahwa mazauna gari mutanen lodo wanda suke cikin garin da mutanen lodo suke wanda suka kafurce mutanen lodo Allah ya juyar da su ya musu juyewa ta waina an gane ko fa gashaha ma gasha sai abun da zai same su ya same su ma'ana duwatsu na azaba da Allah ya kaddara cewa zai samu kowanne daga cikin su Allah ya ce sai ya samu kowanne daga ciki a bisa tsari na Allah. Tabi ayi ala ya rabbika ta tamara. To da wani irin ni'ima da kudura na ubangijin ka ne kake jayayya. Menene kake jayayya da shi game da ni'imomi na ubangijin? Dawa ake da kai mutum ɗan Adam. Kai mutum ɗan Adam fa bi ayi ala ya rabbika da wani irin ayoyi ne na ubangijin ka wanda suke nuni akan kudurarsa ta tamara kake jayayya da ba za ka wasu ba kai imani. hada nadhirun wannan fa shi ne manzon Allah idan wannan manzo da yake yi muku wa'azi minan nufir ula yana daga cikin manzanni na farko mana yana daga cikin jinsin manzanni na farko kamar yadda sunuhu da hudu suka wuce a matsayin manzanni shi ma wannan manzo ne daga cikin manzanni azifatil azifa mai kusantuwa ta kuso kiyama kenan ta kusanto laisa laha min dunillahi kashifa babu wani wanda ba Allah ba da ya sarar da za ta tashi laisa laha min dunillahi kashifa ai laisa laha dafi yadfa'uha wala muttali yattali alaiha illa Allah babu wani wanda ya isa ya ce kiyama ba za ta tsaya ba kuma babu wani wanda ya isa shi ko cewa ai jibi ne ko gata ne babu shi ta dai kusa yaushe ne Allah shi ne sani afamin hadal hadithi ta'jabun shin game da wannan labari ne kuke mamaki alhadith bi wani alquran yanzu game da wannan alqur'ani ne kuke mamaki hmm ma'ana suna mamaki da ya ce musu maganar Allah ne yanzu kuna mamaki Qur'ani daga Qur'an Allah yake ku bar mamaki Qur'ani daga Qur'an Allah yake wa tadhakuna wa la tabkun wai kuna dariya ba za ku yi kuka ba dariya kuma ta izgilanci ba za ku yi kuka ba yayin da kun kaje wa'azi wa antum samiduna kuna wasa ai antum lahuna an la tubaluna bihi ba kwa damuwa da Qur'ani har yanzu wannan tana aiki wani ana karanta Qur'ani sai ka wabba da shi ake ba fasjudu lillah ku yi sujjada dan Allah subhanahu wataala shi kadai wa abudu ku yi ibada ga Allah ma'ana ku tsarkake ibada ga Allah na ita ce sujjada da take cikin suratul najm da muka ishara da ita akan hadisai da dama hadisi bin mas'ud hadisi abdullahi bin abbas cewa manzo Allah da ya karanta sura ya zo daidai nan ya sujjada da mutane da aljannu mumine da kahire duk sai da suke sujada ga Allah subhanahu wataala Allah madaukin sarki ya samu dace ina ganin nan zamu takaita da ana ganin na wani lokaci yayi ko abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya yafe mana